بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهدهم إلى من الدين أما بعد يوم ما سأل بك إني مكوكيش فائر تأدي المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نجمعه sha shida ga watan rajab a saudiya sha bakwai ga watan rajab bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara tana 1443 ya yi daidai da sha takwas ga watan biyu shekarar miladiya 2022 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu karatun da na ce ya fi kowane karatu farla kuma na kafa dalilai a kai in ba a manta ba to kafin mu shiga littafin algirci raziye ne idan ba a manta ba na fara wata mukaddima game da ilimin akida wannan mukaddiman ina ganin tana da muhimmanci kuma babu makawa gare ta saboda idan muka auka karatu littafin nan ba tare da wannan mukaddimar ba ina ganin wato mu ga littafin da sauran ababen da muke karantawa zai yi karanci idan ba a manta ba na yi magana akan tarifin aƙida da kuma shi maudu'in ilimin aƙida abinda nake nufi da maudu'in ilimin aƙida wato wani topic ilimin aƙida yake tattaunawa to ya kamata a ce mun san sunayen ilimin aƙida a gurguje saboda ina son yau Allah ya so ya amince mu fara karatun littafin nan a sunayen ilimin akida ilimin akida yana da sunaye da yawa na zazzabo mana waɗansu sunaye da kuma misalai game da waɗannan sunayen farko ana cewa al'aƙida ko a ce al'aƙiƙat saboda ai kasan cewa kamar yadda ya wuce a tarifi duk abin da ake kulla zuciya a kan shi shi ake ce ma aƙida to a ce aƙida ko a ce al'aƙiƙad duka sunan shi ne akwai littattafai masu dama da aka wallafa da wannan sunan farko littafin da za mu karanta insha Allahu usuluddin ko kuma usulul sunna wa atiqaduddin usulun sunna wa atiqaduddin suna aqidatu raziyani kenan suna littafin usulun sunna wa atiqaduddin akwai littafi na biyu da aka rubuta da wannan sunan itiqadu ahli sunnati na abubakar al-ismaili da ya rasu shekara tana 271 akwai littafi na uku da aka rubuta da wannan sunan عقيدة السلف وأصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث نا الإمام الصابوني يا رسول شكرا تنا دليه دود أربعين ترى سير تافن الإمام اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سنن شهبة الله اللالكائي kaga duk lokacin da ka samu wannan sunan al'aƙida a wani itikad kasan suna ne na wani ilimi wato mai mahimmanci kuma ga littattafai nan an rubuta da wannan sunan daga cikin sunayen ilimin aƙida akwai at-tauhid at-tauhid wannan malamai suka ce an sama ilimin aƙida at-tauhid ne min babu tasmiyati shay'i bi ashrafi ajza'ihi min babu tasmiyati shay'i bi ashrafi ajza'ihi saboda idan ka kalli ilimin aqida gaba daya kamar yadda na faɗi ilimi ne na sanin Allah to kuma Allah tabaraka wata'ala ana sanin shi ne ta hanyar kadaita shi imma ta hanyar sunayen shi da sifofin shi ko ta hanyar kadaita shi da bauta ko ta hanyar kuma kadaita shi da aikace aikace wanda a wancan satin na yi mukaddima doguwa kuma na faɗaɗa sosai akan haka saboda haka daga cikin sunayen ilimin aƙida a tauhid daga ciki wanda suka sama wannan ilimin a tauhid akwai al'imamul bukhari a cikin littafin shi sayul bukhari kitab na ƙarshe a littafin sayul bukhari sunan shi kitabun tauhid wannan ya kawo hadisai da asar da suke tabbatar da aƙidan ahlus sunna wal jama'a akwai wani malaminmu a sheikh abdullal gunaiman ya yi sharhin littafin a cikin mujalladi biyu wani bugun mujalladi uku sunan shi sharhu kitab tauhid min sahih bukhari littafi ne mai mahimmancin gaske da ya wajaba duk wani dalibin ilimi wato ya kasance yana da alaka da wannan littafin don aqidan ahlus sunna wal jamaa ya baje gaba ɗaya kuma ya bayani da hadisai da asar karka ce wai son zuci in hadisai ne da asar daga magabata sai kuma kitabu tauhid wa ithbatu sifa wa ithbatu sifatir rabb littafin ibnu kuzaima al-imam ibnu kuzaima ya rasu shekara ta 211 kitabu tauhidi wa ithbatu sifatir rabbi sai kuma kitabu tauhid na shekul islam muhammad ibn abdullahab kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid haka cikakken sunan littafi yake kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid shekul islam muhammad ibn abdullahab ya rasu shekaran hijira tana 1206 suna na uku cikin sunayen ilimin aqida ana ce mai ilimin aƙida al'iman al'iman me yasa ake ce mishi al'iman sabidda hadithu jibril da na yi magana a kan shi wancan satin ai mala'ika jibrilu sa'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam anil islami wal imani wal ihsan to lokacin da ya tambaye shi anil iman qala an tu'mina billahi mun yi bayani dogo akan al-iman billah wancan satin wa malaikatihi ko wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan da kake gani zan iya ce maka kusan kashi biyu cikin uku na ilimin aqida a nan wurin yake kashi biyu bisa uku na ilimin aƙida a nan wurin yake to shi yasa ake ce ma ilimin aƙida al'iman daga cikin littattafan da aka wallafa da wannan sunan akwai al'imanu wa ma'alimuhu wa sunanuhu wa stikmalu darajatihi na abu ubaida alƙasim ibn sallam al'iman kitabul imani ومعالمه وسنن وسننه واستكمال درجاته نابو عبيدة القاسم ابن سلام يا رسول شكرا هجاتا داري هدو دا أربعين دبيو آه عفوا داري بيو دا أربعين دهدو يا رسول داري بيو دا أربعين دهدو شيكما كتاب الإيمان نا الإمام ابن أبي شيبة كتاب الإيمان نا الإمام ابن أبي شيبة al'imam ibn abi shaiba ya rasu shekarar hijira tana 325 sai kitabul iman na ibn manda shi ya rasu shekarar hijira tana 395 sai suna na biyar ko suna na nawa daya biyu uku hudu suna na hudu ko a cikin sunayen ilimin aƙida akwai as-sunna as-sunna me yasa aka samu ilimi a gida a sunna saboda duk wanda yake kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kai shi da sahabban shi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwan sahabban shi radiyallahu anhum ardahum ai wannan shine sunna kuma wanda yake kai shi kadai zai tsira a ran tashi alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Yahudawa sun kasu gida saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu gida saba'in da biyu al'ummata za ta kasu gida saba'in da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk 'yan wuta ne duk kashe-kashen nan 'yan wuta ne illa wahida sai guda ɗaya kawai kashi ɗaya ne kawai ba 'yan wuta ba sai suka ce man hiya ya rasulullah suka ce ya annabin Allah wannan kashin wa'inda ba 'yan wuta ba su waye su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi yau wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai ni yau ni da sahabbaina shin ya kamata in tambayi kaina kai ma ka tambayi kanka akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akai akan shi muke shi da sahabbansa in akan shi kake kana kan sunna kuma kana kan hanya ko tabarki na tsira kuma ba akan shi mutum yake ba to wallahi wuta zai je ba ni na faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta zai je kuma kamar yadda na faɗi a wancan satin in za ka lura da kyau kowace firka kowace ƙungiya a cikin addinin nan za ka ga ta ƙare da sunan wani ko ba haka ba ne kuma wannan wani za ga ba sahabi ba ne ba annabi ba ne kuma annabi sallallahu bai ce a bi shi ba ko bai zo a cikin shekaru 300 na hijira ba wanda annabi sallallahu ya ce su ne mafi alkhairan zamun na gaba ɗaya to kaga idan ka samu kai kana da wani mabiyi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum yana kan hadari gafarta malam ka bi annabi ko me za a ce maka a ce maka dan izala dan watsi ko me za a ce maka a ce maka amma ka tabbatar akan abin da annabi sallama yake kai a cikin addini da mu'amala kana kan abin da annabi sallama yake kai sa'annan kuma ita sunnar kamar yadda wannan imam ahli sunna a sheikh abdul wahab ya ce mu abdurrahman suna ba jambaki ba ne eh ba jambaki ba ne da kowa zai shafa shi ma alu suna alu suna ya kamata ka tambayi kanka kana kan suna annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ka kai yaya mu'amalolinka ya addininka ya mu'amalolinka hatta da mutane ya kake din za ka samu wani ahalus sunna ne a sallah ahalus sunna ne a tufafi amma an ka cire wannan to ya fi kama da kafirai ma ba musulmi ba in ka cire waɗannan ababen guda biyu na faɗi gaskiya ahalus sunna a sallah ahalus sunna a tufafi amma sauran fa in kai mu'amala da shi sai ka ce tir in kai mu'amala da shi sai ka ce wayo Allah ba ahli sunna bane kai ko ka sa ma kanka in kai ne shekul islam ba ahli sunna bane kai wadda'awa ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha ajiya'u wa kullun yad'i waslan li layla wa layla la tuqirru lahu bidaka sabida ka wajibi ne ka tabbatar da sunna a aikinka da mu'amalarka da ibadarka da komi zama alussunna akwai littattafan da aka rubuta da wannan sunan da yawa akwai usulus sunna ko as-sunna na al-imam ahmad al-imam ahmad ya rasu shekara 241 sai as-sunna na ibn abi asim ibn abi asim ya rasu shekara ta 287 sai sarihu sunna sarihu sunna na imam tabari al-imam tabari da ka sani mai tafsiri ya rasu shekara ta 310 sarihu sunna daga cikin sunayen wannan a ilimin a gurguje akwai usuluddin usuluddin cikin sunayen ilimin aqida akwai usuluddin tunda idan ka kalli addini gaba ɗaya ai ba wani abu da ya zama ko kuma ya kamata ko ya waje bai zama tushen addini idan ba aƙida ba tunda duk wanda bai da aqida addinin shi a banza yake kamar yadda na gabatar satin da ya wuce cewa hatta asada almalikiyya a littattafansu na fikihu ba sa yin magana a farkon littattafansu in za su magana kan fikihu sai sun kawo ilimin aƙida a babin farko sai sun lafkasa maka sai sun taƙaita maka sai sun jumlace maka aƙidar alusuna wal jama'a a littattafansu saboda idan baka zama tantagaren musulmi ba duk abin da ka karanta na fikihu banza ne akwai littattafai kamar al'ibana an usuli diyana na abil hassan al'ashari ya rasu shekara ta 324 shi a sharhuwar ibana an usuli sunnati wa diyana na ibn batta al'ukburi ya rasu shekara ta 387 a gurguje shi a shari'a daga cikin ko kuma daga cikin sunayen ilimin aƙida akwai a shari'a eh a shari'a gabaɗa shari'ar duka saboda duka annabawa da manzanni da wannan suka zo wala garba a fi kulli ummatin rasulun an yi abudullaha wa shi ta nufi tagut shi sa nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari nabi alaihi salatu wasallam ya ce al'ambiya'u ko kuma ya ce nahnu aula da isa bin maryam mu ne muka fi kowa cancanta annabi isa dan maryama sai kuma ya ce wal anbiya'u abna'ul li'allat yan wato annabawa da kake ganin su ƴaƴan kishiya ne ko ƴaƴan uba ne me yake nufi ya fassara da kanshi yace dinuhum wahid addinin su ɗaya ne kowane annabi ya zo yana ce mutanen shi ani abudullah wa ishtanibu taghut ko ani ko kuma abudullah malakum min ilahin ghayruhu duka shine ma'anar la ilaha illallah ba wani manzo da ya zo da wata da'awa in ba wannan ba shi yasa kuma kamar yadda na gabatar sati mai zuwa au satin da ya wuce afwan cewa ba wani annabi ko manzo da Allah ya turo shi da wani addini in ba addinin musulunci ba shi ya sama Allah yake cewa a cikin Qur'ani umman yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to Allah tabaraka taala ma ba zai karba daga gare shi ba yahudanci ba addinin Allah bane haka kiristanci ba addinin Allah bane ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما النبي إبراهيم مسلمين هو سماكم المسلمين من قبل da ya ce a cikin sautul bakara Allah ya ce ma yake ba annabi musallallahu alaihi wasallam labari am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha ahba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wa'idan wa nahnu lahu muslimun annabi isa musulmi ne mabiyan shi ma musulmai ne gayi can Allah tabaraka ta'ala yana ba mu labari wa idan auhaitu ila alhawariyin an aminu bi wa bi rasuli alhawariyun sune sahabban annabi isa Allah ya musu wahayi ya ce an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni da ni da manzona in ji Allah qalu amanna wa shahadu bi annana shi yasa ake ce ma wannan ilimin ash-shari'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa me yasa ake ce ma ilimin aqida ash-shari'a yace fa innahu yantazimu kulla ma shara'ahu Allah min al-aqaid wal a'mal sabidda wannan ilimin ya tattara duk wani abu da Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta shi na aƙidoji da aikace-aikace shi yasa ake ce ma wannan ilimi aƙida da ya can shara'a lakum min ad-dini shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan ko wallazi auhayna ilayk ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa ko zuwa ƙarshen ayan daga cikin littattafan da aka rubuta da wannan sunan akwai kitabu shari'a al-shari'a al-imam al-ajurri abubakar al-ajurri ya da littafi al-shari'a ka dauka an ce shari'a zaka bude ka ga hukunce hukunce ha aqida sosai ilimin aqida ana ce mishi shari'a sa'annan akwai littafin al-kitabul latif لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين وهو التمسك بالسنن نا الإمام ابن شاهين يا رسول شكرا هجرة ريوك لتمانين دبيار سي الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة الفرق المذمومة لتافن ابن بطة العقبري كان لتزوي بدابيو كنا أكن أجيدا sai suna na ƙarshe daga cikin sunayen ilimin aƙida suna na ƙarshe cikin sunayen da na zaɓu mana alfiqhu al-akbar alfiqhu al-akbar fiqhu mafi girma al-imam abu hanifa rahimahullahu wa radiya anhu yana da littafi mai wannan sunan ko ana jingina mishi littafi da wannan sunan alfiqhu al-akbar shi yasa malamai suke cewa fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake son shi da alkhairi zai bashi fikihun addini malamai suka ce kafin fikihun tsarki da sallah da zakka da azumi abinda ake nufi zai bashi ilimin aqida idan ya san ilimin aqida ya fuskance shi lalle Allah ya nufe shi da alkhairi kuma hadisin yana da fassara ta hannun hagu me fassara ta hannun hagu da nake nufi yana da mafhum malamai suka ce duk wanda Allah bai so shi bi kaunace shi da alkhairi ba ba zai sanar da shi ilimin aqida ba saboda haka ilimin aqida yafi kowane ilimi muhimmanci yafi kowane ilimi wato falala da ya wajaba kowa ya bada lokacin shi ya ba da hankalin shi da kwakwalwar shi domin ya fahimci shi kuma kuskure a cikin shi ba kamar kuskure ne akan kowane ilimi ba kuskure a cikin shi bainar kufur ne wal islam kuskure a cikin shi tsakanin kafirci ne da musulunci sai dai idan mutum ya bisa tawili ko kuwa bisa wani abu cikin uzurora na rashin kafirta mutum saboda ka wajibi ne mu ba wannan ilimin wato duka lokacinmu da ƙarfinmu da hankalinmu da fahimtarmu kuma idan ka fahimce shi fahimta mai kyau za ka fahimci sauran ilmoma cikin sauƙi kuma ka sani shi wannan ilimin saboda girman shi da faɗin shi da falalan shi yana shiga kowane ilimi ana cikin tafsiri sai ka ji ana magana aƙida ana cikin fikihu sai kaji ana magana aqida ana cikin hadisi sai kaji ana magana aqida kuma duk wanda bai san shi ba zaka ga yana da wato tasgaro a ilimin shi gaba daya Allah ya dace da mu ɗan wa masu albarka a gurguje duk da wancan satin na faɗi wa'insu daga cikin mahimman abubuwa da suke nuna muhimmancin wannan ilimin ya kamata mu ƙara a gurguje yau dai ina da burin shi insha Allah sai mun fara littafin nan ba wai akan mukaddima za mu tsaya ba kaga domin wannan ilimin da hakikance shi da kuma wanzar da shi a bayan ƙasa Allah ya halci mutum da aljan gaba ɗaya Allah tabaraka wata'ala yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko kafin kai ba ga wani kowane manzo illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun sai mu mishi wahayi cewa babu abun bauta da cancanta wa bisa cancanta sai ni inji Allah saboda haka ku bautata mu to me ilimin aqida an ba wannan ba ilimin aqida ya wuce la ilaha illallah ne kamar yadda muka gabatar ya wuce ba amma kuma la ilaha illallah kaka dauke ta fa tana da sauki karka ɗauke ta tana da wato tana da ba ta da nauyi la ilaha illallah tana kai mutum aljanna rashin nauyinta yana kai mutum wuta kamar yadda ya tabbata a hadithul bitaka cewa a ran tashi alkiyama za a kawo mutum za a kawo shi da fayil fayil fayil 199 na zunubai fa ba na aikin alkhairi ba kowane fayil idan aka warware shi aka bude shi iya ganinka maddal basar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam iya inda idan ka zai kai iya wannan fayil din har guda 99 a baje miki su gaba daya ce ya riga ya sakankanci cewa ya wato ya hallaka ba shi da mafita a gaban Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce shin kana da wani aiki na gari sai ce Allah bani da wani aiki na gari ya tsorata ya ina aiki shi ina fayil fayil 99 ɗari ba ɗaya na takaddun zinibbin shi kowane fayil guda ɗaya an buɗe shi ya ganinka 99 ina shi ya ce Allah ba ni da shi Allah ce bala kana da hasana kana da aiki na gari ashe a rannan a rannan ba ka faɗi la'ilaha illallah daga cikin zuciyarka ba Allah ya gaya mishi ranar da lokacin ya ce ya Allah na faɗi la'ilaha illallah daga cikin zuciyata shi Allah ce kana da hasana kuma yau ba a zalintan kowa a gabanmu in ji Allah sai a ɗauko la'ilaha illallah a wata takadda shi sa malamai suke ce ma hadisun hadisun bitaka a wata takadda kamar kati a rubuta la'ilaha illallah sai a kawo wannan fayil-fayil ɗin nashi guda 99 sai a ɗora a kan sikeli sai a ɗora la'ilaha illallah a ɗaya sikelin sai la'ilaha illallah ta rinjayi sauran aikace-aikacen nashi wanda babu kyau sai a sashi a cikin aljanna saboda haka Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bai halici kowa ba mutum da aljan sai don abota ta mishi sa'annan ingancin aqida ke sa a karbi aikin mutum Allah tabaraka taala ce bala man aslama wajhahu lillahi wa hum muslimun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun sa'annan yace فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا idan mutum bai da aƙida aikin banza yake yi sa'annan rashin aƙidan na sa duk aikin da yi ba za a karba ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum in ji Allah ko illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yatuna salata illa hum kusala wa la yunfiquna illa hum karihun wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda haka idan mutum ba shi da aqida to aikin da ya gabatar ba zai amfane shi ba sa'annan wato tsarkin aqida da kyawun aqida shine sababin wato samun rabo a duniya da lahira shine sababin jin dadin duniya da lahira Allah tabaraka ta'ala yana cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aikata aiki na kwarai mace shi ko namiji amma da sharadin yana mai imani kaga yana da tatacciyar akida kenan ko Allah shi falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah sai da ya rantsi wallahi wannan lamul lamul kasam ne wallahi inji Allah yace sai mun rayar da shi rayuwa mai dadi ba shi da ka san rayuwa mai dadi ba wai a dukiya take ba wata sa'ada ce Allah tabaraka taala ke samu mutum a cikin zuci. ya ci tuwo miyan kuka kila ma sauran tuwo ne amma yana jin ba wani kaman shi idan tagaddaitu wa tabat nafsi fa laysa fil hayy gulamun mithli illa gulamun qad tagadda qabli yana jin ba kaman shi yana kwanciya tsanani minti biyar wallahi bacci ya dauke shi ba wani hammi ba wani bakin ciki a rayuwar shi amma sai ka ga mutum da ba shi da tatashiyar aqida an ba shi duk wani sababi na jin daɗin rayuwar duniya amma wallahi ba iya bacci sai ya allura wani baya iya bacci sai ya sha kwayoyi akwai na na ciwo akwai na rashin lafiya amma wallahi nashi ba na ciwo bane ba na rashin lafiya bane Allah ya haramta miki jin daɗin rayuwar duniya ita ce ta ta shira kida yawa masu albarka ababen suna da yawa barin faɗi zan tsallake sauran na na kosa mu shiga cikin littafin zan tsallake sauran barin faɗi na wanda nake ganin yana da muhimmanci sosai cewa babu yadda za a yi ku samu nasara akan abokan gabanku babu yadda za a yi ku samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasashenku ba ku da tatacciyar aƙida wallahi ba za ku samu ba duk abin da kuke tunani duk ƙarfin da kuke tunani sannan kuma a so da yawa kun san akwai abin da ake ce ma elam wato media yanzu in aka ce a to ai yanzu ga kasashen kafirai nan irin su America da su Ingila suna zaune lafiya wallahi ƙarya ne ba su zaune lafiya ai zaune lafiya ba sa zaune lafiya akwai wani malamin mu ya ce ya tafi America ya zauna a wata unguwa shi yana tunanin da ya zo ƙasar turai ana ta baza cewa su suna cikin kwanciyar hankali da amur da waye da waye da waye ya ce wallahi ƙaran bindiga ba kuma bindigan gwamnati ba individuals mutane suna da bindiga suna da makami ya ce ƙararrakin bindiga da tashin hankali ya hana shi zama a inda yake wallahi mutum nawa ne ka sani kake jin labari ko ka karanta an karkashe ko ake kashewa amma ka san tun da midiya tana hannunsu abinda suka gina muku a tunani a kwakwalwa shi kenan haka za ku ɗauka wallahi ba yadda za a yi ku samu tsaro da zaman lafiya idan ba ku da tauhidi zan gaya muku wata magana ka kalli saudiya ina buga misali da ita saboda shekara na goma sha bakwai a saudiya shekara na goma sha bakwai a saudiya na san madina sama da yadda na san zaria wallahi duk duniya na shiga kasashe da dama na je ƙasashe da dama duk duniya ba ƙasan da take da kwanciyar hankali da zaman lafiya irin saudiya wallahi za ka zo masallaci ka bar ƙofanka a buɗe gilas a sauke ko motanka tana slow ka shiga masallaci kai sallah kai azkar ka gama komi ka fito ka ɗauki motanka ka tafi yi wallahi ba su da fanteka inda ake canza mota kamanni saboda in ka masa ci motar ka sa ta makanta masifa ne wallahi kuma wallahi ba tsaro ba ne suna da tsaron amma suna bakin ƙoƙarinsu amma wallahi ba shi ba ne wallahi sirrin a cikin aƙida ne da tauhidi wallahi ba ma tafiya sai cikin dare sai karfe sha biyun dare zan fito in hau taksi taksi ya dauke ne kai ni tasha a tasha in shiga motar da ban san mai motar ba ban san ko cikin masu yan cikin na motar ban san ko ɗaya a ciki ba mu kama hanyar riyadh daga madina zuwa riyadh tafiyan kilomita 800 wallahi ba na jin tsoron kowa ba na jin tsoron komai sai Allah wallahi ba abin da ya samar musu da wannan abin ba face aƙida da tauhidi tataccen tauhidi Allah ta azim Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa'adal ladina amanu wa amilus salihati wa'adal ladina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum wa la yubaddilanna wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya abudunani ay shirkun bi shay'an dalilin kenan suna bautatawa Allah ba sa ma Allah shirka to za su samu kwanciyar hankali za a musanya musu daga tsoro da tashin hankali zuwa kwanciyar hankali Allah tabaraka ta'ala kuma ya ba su arziki ya ciyar da su wa daraba Allah matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin Allah ce fa kafarat bi al'umillah fa zaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf wa'innan ababen guda biyu wa'innan sojojin guda biyu sune manyan sojoji da Allah ke azabtar da bayin shi da su al-ju'u wal khawf yunwa da firgici da razani da rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma abin da Allah ya jarrabe mu da shi kenan kuma wallahi ba Buhari ba ko sahabi aka kawo ina gaya muku gaskiya ko sahabi aka kawo a matsayin shugaban ƙasa kasan ko sai sahabi kasan tarbiyan waye ba tarbiyan muhammadu ne ba ba ku mishi salati ba na faɗi muhammadu da gangan ne saboda ku mishi salati saboda yau juma'a ana sa a yawaita ma'anabi sun sama salati ta ce ba saboda tarbiyan muhammadu ba ne alayhi salatu wassalam tarbiyyar shi ne kai wallahi ko shi aka kawo na rantsi ya Allah ba abin da zai gyara zai gyaru wallahi hanya ɗaya ce ga can Allah ya ba mu labari sai li ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf tala ce mene falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf mafitan kenan Allah tabaaraka wa ta'ala ya dace da mu al'imam ana ce mata agiritun raziyai ne kun san sunanta usulu sunna wa a cika amma ana ce mata agiritun raziyai saboda al'imam abu hatim al-razi da kuma al'imam abu zura al-razi su aka ruwaito wannan aƙidan daga bakinsu waye ruwaito Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hatim dan Abu Hatim Abu Hatim Ar-Razi sunan shi Muhammad ibn Idris kamar yadda na faɗi a wancan satin Abu Zur'at Ar-Razi sunan shi Abdul Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi wa'annan ƴan uwa ne Abu Zur'a kawun Abu Hatim ne kuma ‘yan uwa ne kuma abokai ne kuma tare suka tafiya neman ilimi kuma duk wanda yake da kula da ilimin hadisi ya san wa'innan mutanen jigajigai ne a ilimin hadisi to ɗansu ibnu abi hatim shi ya rawaito wannan aƙidar daga wurinsu ɗansu sunan shi abdurrahman ibn muhammad ibn abi hatim ga shekarun da suka sunan duka a farkon littafin saboda haka mu auka cikin littafin kai tsaye a malam bismillah na'am
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين آمين أما بعد فهذه عقيدة الإمامين الواقعين أبي جمعة وأبي حاتم رحمهم الله يقولها الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله نص العقيدة قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا جمعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأنصار وما يعلم ذلك من ذلك فقال أدركت العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا وكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بشاكا wannan shine farkon nassi na wannan akida Abdurrahman ibn Abi Hatim yace sa'altu abi wa aba zur'a na tambayi mahaifina shine Abu Hatim wa Abu Zur'a da kuma Abu Zur'a Ubaydillah ibn Abdul Karim yace na tambaye su amma zahibi ahli sunnati fi usuluddin wa ma adraka alayhi al-ulama fi jami' al-amsar na tambaye su meye mazhabobin ahlus sunna fi usuluddin kun ga amfani mukaddima da muka yi me usuluddin na'am amfanin mukaddimar da muka yi kenan doguwa na tambaye su akan mazhabobin ahlus sunna game da akida wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar da abin da suka riski malamai akai a duka garuruwan da suka je neman ilimi wa ma ya taqidani min dalika da su kuma mecece akidar su yi musu tambaya faqala dukan su su biyu sai suka ce anan abin da suka yi ittifaki ya ruwaito shi abin da ya tambayi baban shi zai ce wa sa'altu abi za ku ji a cikin littafin zai ce wa sa'altu abi abu kaza kuma na tambayi babana ne sai ban amsa faƙala dukansu sai suka ce adrakna al'ulama fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misran wa shaman wa yamanan mun tadda malamai kaga wayannan malamai ne jigajigan malamai akan ilimin hadisi kuma marwaita hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaliban al'imam ahmad ne kuma ɗaliban manya-manyan malaman hadisi kuma malaman manya-manyan malaman hadisi wadda duniya ta san su amma da aka zo maganin aƙida ba su haddasa na haddasa na ƙara ba sai suka ruwaito aikin ba maganar ba aikin suka ruwaito ina fata an gane kuma sai suka fara da hijaz ina ne hijaz in an ce hijaz jihar makka da jihar madina makka jiha ce madina ma jiha ce tunan ne hijaz to in ka ji hijaz a littattafai makka wa ma haulaha kenan irin da su jidda su ta'if duka hijaz ake ce ma wurin in an ce madina madina wa ma haulaha irin su badr da sauran garurukan da suke kewan madina su ake ce ma hijaz sai suka fara da nan wurin sun samu ilimi ko kuma sun samu malamai akan wannan aqidan a hijaz kaga duk abinda zaka karanta inda ilimin addini ne dole ka dauke shi wato fi al-isti'mal al-awwal yadda su suka fahimta na farkon kuma nan ne a hijaz ne addini nan gaba ɗaya ya sauka a hijaz ne tsakanin maka da madina duka addini nan a tsakanin nan wurin ya sauka a nan ya sauka sai ya fara da hijaz wa iraqan da iraqi wa misran da misir da ka sani wa shaman in an ce sham dimashq ko kuma syria da lubnan da jordan da Falastin duka nan wa'innan kasashen ana ce musu Sham wannan ƙasa ce guda ɗaya a da bature ne ya rarraba ga Falastinu ga Jordan ko Urdun ga Syria ko Suriya ga Lubnan ko Lebanon sai ina na faɗe su duka ko? to su ne Sham ƙasa ɗaya ce asimansu Dimashq amma bature ya karkasa wancan ƙasa ce wancan ƙasa ce wancan ƙasa ce kun san cikin sharrin yahudawa da turawa shine su karrarraba kanku domin su samu saukin mallakanku in ba haka ba kamar mu da Niger al'umma ɗaya ce yare ɗaya komai da nan Niger nan Najeriya dan Najeriya na jin shi dan Niger ne shi dan Najeriya ba dan uwan shi bane dan Najeriya yana jin shi dan Najeriya ne bar Ingila ce ce mishi mulki saboda haka yaren Ingilishi yake yi dan Niger ba dan uwan shi bane kuma haka suke so kuma sun samu Allah ya kyauta wa yamanan da yaman fakana mazhabukum annal iman sai fara da imani duka mazhabinsu na wa'annan malaman annal imana qawlun wa amalun yazid wa yanqus cewa imani qawlun wa amalun yazid wa yanqus farko ya fara da imani ne saboda sabanin da aka fara samu kenan a cikin mutane bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sabani akan imani shi yasa ya fara da imani kuma ya fara da matsalan da aka fara samun sabani a kanta ita ce matsalan mahiyatul iman kuma wahalil iman ya zidu wa yankus me imani sannan kuma imani yana karuwa yana raguwa za ka iya ce mu menene amfanin tattauna wannan abin a yanzu alhali idan kana maganan khawarij ne ba wa insu khawarij yanzu ko in kana maganan mu'tazila ne ba wa insu mu'tazilawa yanzu idan kana maganar murji'a ne ba wa insu murji'a yanzu a'a ba haka bane malamai a kullun suna ce mana al'ibratu bi al-ma'ani wal mabani la bil asma ba sunayen ba akwai aƙidar a cikinmu ko babu akwai ta imani a wurin magabata tun daga annabi sama da sahabban shi da wanda suka biyo bayan shi da kyautatawa ƙaulun wa amalu wannan wani uslubi ne na malamai ƙaulun ƙaulul ƙalbi wa amalul ƙalbi ƙaulul ƙalbi wa amalul ƙalbi sannan kuma wa amalun wa amalul qalbi wal jawarih zan dawo imani a wurin mazhabin ahlus sunna wal jamaa qawlun wa amal qawlul qalbi wa amalul qalbi maganar zuciya ashe zuciya tana magana wa amalul qalbi ashe zuciya tana da aiki ni tana aiki qawlul qalbi shine al-i'tiqad ta kudurta a cikin zuciya ta ƙudurci wannan abin amalul qalb shine irin su tsoron Allah tabaraka ta'ala su tawakkali ina fata an gane su ikhlasi da sauransu amma sanin wannan abin da ƙudurta shi sunan shi qaulul qalb sai kuma wa amalul amalul qalb wal jawarih aikin zuciya ta tunkuda ka ka yi aikin gabubba kuma su yi wannan wani ta'arifi ne na imani a wurin su malaman wasu malaman kuma sai su ce al'imanu ƙaunun wa amalun waniya ƙaunun wa amalun waniya wasu malaman sai ce ƙaunun wa amalun wa tiƙati ƙaunun duk abinda baki zai faɗi na khisalul iman alƙauliya na farko shine la ilaha illallah ko sai kuma abin da ke bibiye da shi na ambaton Allah tasbihi tahlili mun gane ko karatun alkur'ani mai girma da sauransu duk abinda zuci au baki ke furtawa na khisalul iman alƙauliya wa amalun aiki na gaɓuɓɓa saboda akwai a cikin firak wanda suna cire aiki a cikin a cikin musamman iman a cikin wato cikin sunan imani sai ce banda aiki wa tiqad da kuma abin da zuciya ke kudurtawa abu guda uku ko waniya wasu ce wa tiqad wasu ce waniya duk ma'anar su daya da tarifin da ibn abi hatim yayi ma imani da wannan ta'arifan da na kawo guda biyu qaulun wa amalun wa niyya ko qaulun wa amalun wa aqiqa duk abu ɗaya ne kuma yazidu wa yanqus yana karuwa yana hauhawa ila ma la nihayata lahu wa yanqus yana raguwa hatta la yabqa minhu shay daga nan ne sai mu zo hadithu jibril wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum jibril ne yazo ya sanar muku da addininku imani na da karkashe karkashe guda uku a cikin wannan hadisin aslul iman al-iman al-wajib al-iman al-mustahab aslul iman shine a cikin hadisu jibril al'islam da ya tambaye shi al'islam shi ne asulun iman sai kuma al'iman a cikin hadisi jibril ya ce al'iman a wurin malaman aƙida sunan shi al'imanul wajib ya shimal kul khisalul iman alwajiba sai kuma abu na uku al'iman almustahab a wurin malaman aƙida shi ne a cikin hadisi jibril shi ne al'ihsan kar ku ɗauka malama aqida sun fassara hadisi ne yadda suka ga dama yana ma da asali a qur'ani thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi shine wane sahibu asli iman wa minhum muqtasidun shine wane al-iman al-wajib malam abdul mannan idan nayi tambaya kai ya kamata ka fara amsawa sai da duk wannan karatun mun yi da ku sai mene al-iman al-mustahab fa minhu zalimun li nafsihi wa minhu mubtasid wa minhu sabiqun bil khairati bi idnillah shine al-iman al-mustahab Allah ya ce zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine falala mai girma jannatu adn ne yadkhuluna ha yan aljanna ne har sahibu asli al-iman har zalimu li nafsihi shi ma dan aljanna ne inji Allah ko ya shiga wuta sai ya fito ya shiga aljanna to me yasa na kawo wannan sai mu dawo akan maganar imani akwai firar guda uku da suka saba ma'alu suna akan maganar imani firka ta farko ita ce alkhawarij firka ta biyu ita ce almu'tazila duka an hada su da suna daya ake ce musu alwa'idiyya alwa'idiyya me yasa ka samu alwa'idiyya sabidda su nasoshi na wa'id cewa wanda ya kari kaza dan wuta ne wanda ya kaza dan wuta ne to su suna sashi a gaba suna kaddamar da shi wanda ya abu kaza kafiri ne suna sashi a gaba suna kaddamar da shi sai firka ta biyu firkan farko da ta biyu na hada ta a firka a suna ɗaya nake cewa malamai suna ce mata alwa'idiyya sai alwa'diyya sune almurji'a alwa'diyya sune almurji'a su ko su almurji'a suna da ta'arifin imani daban to mu zo mu ji ta'arifin su na imani khawarij suka ce al-imanu shay'un wahidun لا يتجزأ ولا يتفاضل إذا ثبت بعض إذا ذهب بعضه ذهب كله وخرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو خالد مخلد في النار zaka yace mun ba khawarij amma yau zaka gane cewa akwai khawarij muna tare da su yanzu suka ce al-imanu shay'un wahidun imani abu guda ɗaya ne la yatajazza'u baya karkasuwa wala ya tafadal ko baya hauhawa baya raguwa baya karuwa kenan idza zahaba ba'dahu idan wani sashin shi ya tafi zahaba kulluhu to gaba ɗayan shi ya tafi wa kharaja min al-iman me shi ya fita daga imani wa dakhala fil kufri ya zama kafiri wa huwa khalidun mukhalladun fin nar dan wuta ne dan wuce ne na fata kun gane da kyau me yasa shi yasa zaka ga suna kabbara suna kashe musulmi ko ba ka bane suna kabbara suna tada bom a masallaci wa duk kafirai ne ku a wurin su saboda al-iman a wurin su la yatajazza wa la yatafadal idan zahaba ba'dahu idan wani sashi na imani ya tafi to zahaba kulluhu mutum sunan shi kafiri kharaja min al-iman ya bar imani wa dakhala fil kufr ya zama kafiri fa huwa khalidun mukhalladun fil nar sai murji'a su ma suka ce shay'un wahidun la tajaza wa la tafadal mu'tazila afwan suka ce idan zahaba ba'dahu zahaba kulluhu idan wani tashin imani ya tafi gabaɗin shi ya tafi wa kharaja min al-iman me shi ya bar imani sun kwace mishi sunan imani sai dai walam yadkhul fil kufr amma kuma wai ba kafiri bane ha imani bai da kishi an ba kafirci ba sai suka ce fa fi man wai fi manzilatin bil manzilatayn shi wai na baina manzilatul imani wa manzilatul kufr wai na tsakanin shi ba mummuni ba shi ba kafiri bane amma fa ba mummuni bane tabbas amma shi kuma ba kafiri bane amma ba ku ji ba wai idan ya mutu bai tuba ba dan wuta ne amma wai Allah ba zai mishi azaban kafire ba zai mishi azaba ne ba na irin kafire ba amma dai kuma ba shi da ranar fita mai babbancin su yadda suka ce yadda suka ce fa huwa da kharaji min al-iman wal madkhul fi kufr amma komai shi ma sai su ce shi ba dan wuta bane ba dan aljanna bane ko ba haka ba kaga shi malamai suka kaga hukuncin su ɗaya ne in ka kalli abin da kyau hukuncin su hukuncin shi ɗaya ne a wurin su duka shi yasa malamai suke ce musu alwa'idiyya sai alwa'idiyya su ne murji'a su kuma su ma da su a yanzu sun ce al-imanu shay'un wahidun la yatajazza wa la yatafadal imani abu ɗaya ne baya karkasuwa baya hawa bai karuwa bai raguwa idza sabata ba'dhuhu ku kiyaye wannan idza sabata ba'dhuhu sabata kulluhu wai idan wani sashin shi koyaya ne ya tabbata to gaba ɗayan shi ya tabbata ne wala yadurru wala yanfa'u ma'al imani wala yanfa'u ma'al kufri ta'a la yanfa'u ma'al kufri ta'a wala yadurru ma'al imani dambun idan dai kana da imani a wurinsu to duk ta'asan da za ka yi ka je ke ta yi ba zai cuce ka ba sa'annan kuma duk aikin da ka yi na alkhairi inda ba ka da imani ba zai maka amfani ba bambancinsu da kawari su sun ce idan za haɓa ba za haɓa kulluhu su kuma suka ce idan sabata ba za haɓa kulluhu da sayidina abubakar wanda ya tabbata a cikin nasosa da dama in ka cire annabawa da manzanni ya fi kowa imani da wanda musulmin da ke kwana a gidan giya ko da musulmin da ke kwana a gidan karuwai imaninsu ɗaya ka je kai tatta a sanka ba ka da matsala shi yasa ma suke cewa fa kathir mastafata min al-khataya idan kana al-qudumu ala karimi suka ce fa kathir mastafata min al-khataya kayi abin da kaga dama ka yawaita abin da ka iya na saba ma Allah idan kana qulumu ala karimi inda wai wurin Allah za a je shi ne kyauta haba ai baka yi makanka adalci ba mutum ya kwana yana sallah ha kai ka kwana ko da ba sabo ma kake yi cancan mai zurfi ba ka kwana kana kallon fim dan Allah za su yi daya to a wurinsu ba wuri ka kwana kana kallon fim ba da wanda ya kwana yana sallah da wanda ya kwana a gidan giya ɗaya ne a wurinsu imani baya tabuwa yana da imani da su a ko babu su shi yasa al'imam ibn abi dawud da ya kawo matsalan imani sai ce wala ta kumurjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid-din yamzahu wala takum murjiyan yace karka zama cikin dan murji'a la'uban bidinihi bai wasa da addinin shi ala yace ku saurara innamal murjiyu bid-din yamzahu kaga dan murji'a wanda yake cewa in dai mutum ya zama musulmi duk tabargazan da zai gina na musulmi shi su ba zancen a zama kafiri fa babu in dai sunan shi musulmi ne to musulmi ne yace ala yace ku saurara innamal murjiyu biddini yamzahu shi dan murji'a yana wasa da addini wallahu a'lam wa sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على وأنعم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته